الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na ji daren litinin sha biyu da watan juma'a da akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun cike a ƙarshen sura ta saba'in da uku سورة المزمل يوضع متاج سورة سبعين لهدو سورة المدثر سورة المدثر كما إذا ما لم فلا سورة في وجهة مكية kuma ita ce sura ta saba'in da hudu a jerin a turori idan ka faro irge daga sama tana da ayoyi hamsin da shida a lissafin mutanen madina lissafin su na farko kenan da mutanen basra da sha'a da kufa lissafin ayoyin shi hamsin da shi amma akwai mutanen sham da maganar mutanen madina ta biyu tana da ayoyi hamsin da biyar sannan kuma ita ce sura ta biyu a misalance mafi inganci a bisa jerin saukar surori domin abubuwan da suke cewa ta ce tura farko abin da yake daidai shi ne malamai suna cewa wato nabi annabi sallallahu alaihi wasallam da ikra wa ursila biya ayyuhal mujahid annabi alaihi salatu wasallam ya zama annabi ne ta hanyar imar wahayi ikra bismi rabbika alladhi khalaq amma ya zama manzo ne ta hanyar suratul mujaddi wannan zancen ya fi babu sannan sura ce wadda kamar yadda muke faɗa gaba ɗaya ma da yanzu haɗa kan cewa sura ce makiya akwai wanda suke kawo magana cewa sura akwai awa ɗaya madaniya wa ma da anna aban nari illa mala'ikatan wa ma da anna aikatahu amma da tambayi da kwazo wanda ake cewa a rawaito daga bukatar bin aliyar ko shakka babu rance ne mai rauni abin da ya fi kwarin jinin sura ce mai kiyaye sarfa kamar yadda su imamu tsawari da imamu kotobi suke faɗa cewa sura ce makiya ittifaqa sannan jigonta jigonta ka ga iya cewa daga suratul ikra sai suratul mujaddah shi ta ba mu je ta zo tsakanin sura kaza da kaza ba domin ta ce gari a zokar surori yi wanda kuma za a zo wato ta zaburar da ta faɗi yadda da'awar annabawa take da kuma wanda za su ɗauki riga irin ta a cikin sura kuma za a gaya ma yadda ake gwagwarmaya da bugawa da waɗanda ba sa san addini da wasu addini domin wannan sunna ce ta asali duk wanda ya dauko kirba annabawa to dole sai ya da irin wannan kalubale annabi alaihi salatu wasallam ya haɗu da kalubale da gurin makiya waɗanda ba sa son da'awa musulunci dole ita ce sura kamar da muka ji makiya da kuma abin da zakunta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر
ولربك فاصبر bayan jimila Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan mudassir ya kai wannan mai rindafa asali ya ayyuhan mutadassir domin kalmar daga jisa jisa kuma mai yaji yake ne ya kai yin rindafa kumfa an je ya ka gina da wannan tsarin cikin da tsarin shi ta koma shadda dama mun faɗa dai da daga shadda har da biyu ne asali saboda haka ya kai wannan da lulluɓa ko niki lulluɓa ba ta kama kawai da ba an je ka tashi ka fara gargaɗi wa rabbaka fa kabbir sannan kuma ka girmama ubangijinka wanda ya maka faɗaiya sannan kuma ka tsaftace tufafinka wa rubi zafaju ka kaura cewa gumaka gaba ɗaya wala kamlun kar ka yi kyauta ta tsaftace kana so a tsara ma wani rabbi ka fasbe sannan ka yi haƙuri da duk abin da ubangiji ke tsora ma na ibada mana yake kama da fi sayi al-bukhari an jami ya tabbata a sayi al-bukhari daga jabir dan abdullahi da annahu kana yaqul ya kasance yana cewa wani shaidi na zara min al-qur'an ya ayyuhal mudaththir farko abin da ya sauka al-qur'ani shine ya ayyuhal mudaththir mun da na fara yi yanzu wa khalafa al-jumhur amma jumhurin bayan su ja fa zahabu ila anna awwal alquran nuzulan qawluhu ta'ala duk sun jaba kan cewa abin da ya fara doka alqurani shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لا يعلم وإن هذه بلاد رسول فرق سيدي kamata ya fi bayanin zalika huna hunalik yadda kamar da bayanin jin zuwa kan haka a wani waje daban imam bukari yana da ruwaya daga ya hau guna abi kafir yadda ta an zuwa ba salama a bin abdurrahman an awwal ma na zana min alquran na tambayi abu salama da abdurrahman akan abin da ya fara soka alquran kana yi ya ayyuhal mujaddid shi ma yace ya ayyuhal mujaddid wani zai nufi wa kulu da ikra hadisi na rabbika alladhi khalaq to wata suna cewa ikra hadisi na rabbika alladhi khalaq ita ta fara sauka fa kana abu salama ibn abdurrahman abu salama ya ce da an ce jabir bin abdullahi azali ni ma na tambayi jabiru dan abdullahi akan abin da ya fara sauka wa kullu lahu mithla ma qulta li irin wannan abin da ka gaya mu ni ba haka na gaya ba cewa mutane suna cewa ikra فقال جابر في جابر يجي لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله جل وعلا أي ما أقول لك لك إن ما أقول لك النبي يجي أنا بموما قال لي تقولن يا ما يأتي جاورت بشراء لا جنا دون أقوبان لا تقول yake bayan ma ka sai su jiwani da yake na kai da mana kogon jira habartu sai na gudu banu ji dole a cikin tafiya zan dawo gida sai na ji an kira ni an kwanta mun kira bana rasu an ne ni ba la mara kaya yace ni duba dama ban ku mai wala ji ji kira kawai ba ba to ra ji bara yi ku je an yace ina daga nan wala rasu an ji ma ni ba wala mara kaya naka la mura ban ku mai ba wala rasu amani ba la mara kaya naka ne gaba ban ku mai ba wala rasu khalfi ba la mara kaya yace ni duba baya na ban ku mai ba yace ba ma su ra'a kira kaje da ba aiki da je na ga wani abu ina ganin wannan abu ba ne to Khadija ta sai da gurin na da Khadija ba kullu ina zuwa saboda tsoron da ne da kallon abu da na gani a sama sai ne ina cewa da ke dafi ruwi dafi ruwi wa tabu alayya ma'an barida ku yi ne kuma ku fara mu ruwan sanyi saboda yake yake shibure yana kawo kada wato bakin tana yake kana fadabbaru ni wa sabbu alayya ma abbali suka yi sanyi suka zuba mun ruwa mai sanyi a jikina kana yake fa nazara ya ayyuha al-mudaththir kun ba ardir wa rabbaka fakad yake judiya sura nan ta sauka ya ayyuha al-mudaththir ya kai ne lulluba ai lullubin ya kai aka ji to ni ke ba an dirka ci gaba da wa'azi bacci ne kama kama wa rabbaka fakad kai ka girmama ubangijinka yace haka za ta ka wuri na da waje haka yi koro wannan magana ta wannan fuskar ko kai na ba mu fuskar ana bi salama imam muslim ma ya rawaito daga abu salama kana yake أخبر بجاد بن عبد الله جاد بن عبد الله يا مان الأمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي cewa ya ji annabi da Annabi sallallahu alaihi yana ba da labari a mutane cewar wahayi da aka samu kun ji wata magana yanki ruwa domin an taba zuciya domin idan ba ruwa yau ba za a ce yayin ce ba domin bai taba zuwa ba wannan magana kan da za a wani amsa a kan cewa ba shi ne wahayin farko ba yace ba mai na da amsi wahayin ya yanke na fito na cikin tafiya in tafiya ce sautan ne na sama sai na ji wani sauki daga sama farafatu basari kibala sama na daga fiyin nawa na kalli sama in ga wanda hadisin ya yi bayani cikakki ne ne ne na gori yanki aka ba kai idan malakul ladhi ja'ani bi isra'i an ta ta yace kawai sai raga mala'ikan nan da ya zo mun na goban yara na farko kenan da an da ya kurti rubai da sawari wa nan yana da rakan kujera shi ba a taba wasi ba a kasa ba yace yanzu ga wani yanayi yace ba da tattu minu sai na durkusa ne gurbani a kan gwiwoyi na a ta hawaii su ila lau a ce da kai kasa yace fahimci yace ina yin wannan da na ga wannan na fadi kasa ila hali na tashi na koma gurin iyalai na فقل بجنة زملوني زملوني كنت تنكر يا أيها المزمل يا فيني إلا وعيتما دم أنا سلا تقوم وقودا أتوا كلن لدينا كلن لدينا فأنزلناه يا أيها المدثر يا لا يتوقع يا أيها المدثر قم فأنزل إلى قوله فأجر هل هو أحمد الزكوة فأجر أبو سلمة يقول wato walidi to ma'anar jawo a nan wadatan da ya fi karfi shi ne cewa ikra muka fara saukarwa ita ce ta mai da annaba ne da su salam annabi Allah ya yi wa da mujaddid kuma ita ce ta mai da manzon Allah wannan shine kawai abin da zaka hada hancin maganganun guda biyu ki wata kuma to nan mu koma kalma ya yi wa da mujaddid ya yi wa da mujaddid da muka zo da zanen ya je mun zo kan ta biyu mun ja bada a duk kalmomin da za muka same su a baya amma na lokaci duk inda duk inda ka ji Allah ya kira wasu na annabi alaihi salatu wasalam to labarin ne ke bayar duk inda ka ji Allah ya samu sunan sa labari amma Allah ba ya kira sunan sa kai tsaye Allah ba ya kira sunan sa ka ga in ka dauki wa ma muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma da qutila qalatu ma la aqabikum ومن ينتهي على عقبه فلن يضر الله شيئا باذن الله خيرا لا ريب ان يجيبه bayan da ya bar duniya duniya ta yi ilimi duk sahabbai suna ganin cewa kyani annaba ne salatu wa salam wato wato sahabbai suna ganin cewa a ce annabi ya bar duniya yanzu lallai akwai akwai akwai tashi hankali wasu sun yi wasu wasu yadda ba wanda wasu yadda ba kuma sun fi yawa to wannan ne idan yau Allah ya saukar da domin wasu na cewa kamar sai na wa duk wanda ya kuma cewa annabi ya ba duniya ya yi kaura ya zare wa kai to an ce ya sai na abubakar ya fito bayan ya hude ya kalli rubtarsa yana murmushi saboda haka kuma ya ga ya cika ɗin sai ya fito kawai ya hau ba ya kyale sai karanto wannan ayar wa ba muhammadin illa rasulun kada ka ga yi kabari ya rusu ku sani cewa annabi muhammad ba wata halitta wace da Allah ya wanda za a ce ba za ka koma zuwa ga Allah wata halitta ce ta daban yadda annabawa suka shuɗe suka koma zuwa ga Allah sai shi ma zai shuɗe kuma ya jude shi amalin mata a hukunci lan kalarsu shin kuna nufin idan annabi ya bar duniya ko aka kashe shi za ku yi dani ala akabikum za ku juya a kan diga diga ku ba addinin musulunci wa man yanqali ma ala bai duk wanda ya juya baya a kan diga diga ta bare ya zo Allah ya ku din bare shi ta Allah ya ko duk wanda ya addini kan da yawa wanda ya yi ba kan da yawa to kun ji labarin da ya annabin ba ma ya yi ya haka faɗa. Sannan an yi tafi ba cikin suratul Ahzab. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين annabi Muhammad bai kasance ba wani baban wani ɗaya daga cikin ba baban mu ɗaya daga cikin ko domin ana saban ne ana ta faɗa cewa annabi alaihi salatu wasalam baban Zaid ne ko Zaid bin Muhammad ake cewa ko wani saban din Allah bai wa cikin sarki yake so ya rusa kun ga yanzu ma labari ne a suratul azab haka a cikin suratu Muhammad wa ma nuzila ala Muhammadi shi ma labari har shi ma Allah ya kawo sunansa karara sannan sura ta hudu da Allah yake Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzo ne na Allah haka wannan shi ma labari ne na ila inda ba wannan suna aka kama ba ɗaya daga cikin sunayen sa ne da Allah ya ce wa bashirar da rasulin ya ce min ba a ismuhu Ahmad shi ma wannan labari ne to duka inda za ku ga Allah madaukakin sarki ya yi bayani ya kama suna annabi a guraren da ya tsanna sir duka labari amma duk inda umarni za a bai to sai da ku ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan annabi jami'ul kufara wal munafiqina wa qulub alayka ya ayyuhan annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر duk inda ya lura ku gafi dai Allah madaukakin sarki ya masa kinaya ya jawo shi da wani sunan baya kama sunansa misali da zan bayan zai mai kama kwakwalwar mu shi ne ai ko mu a inda muke ai za ka ga da wahala da wahala mutum yanzu ya zo ka ga yana wajen sunan babansa sai dai idan labari zai ba wa idan ya ka tambaye shi cewa ya sunan ka zai ke cewa suna na Yusuf Ja'far a ce fasin nan ka ce Yusuf saka ne mutum Ja'far Alhaji Ja'far ko Malam Ja'far Talha ne kuma sani mutum bari Talha ne kun ga ba ya kai wannan ina iya bayani amma idan da za a zo bayani kuna bayani kai yana gurin za a ce baba ko alhaji ko abba wannan sunan shi ne tabbatacce za ka ji dan kiki ba ya samu sunan mahaifin da karara ba ya baya akwai ya dan alhaji da ne a a a Islamiyya wata rana sai suka yi fadi to saboda haka kafin fadi mahaifiyar ta gaya mu na ce ba gobe da ya zo sai malama a cikin malaman mu mata na islamiyya sai ta tafi da ce hudu wanda suke fari da aka zo kai za ka zo majiya yake ana kasa da kowa na bayar da ce da aka zo sai yake to yaran ya kai da gaba ɗaya har in gidan duka abin islamiyya ke ce suna na jera abin islamiyya a gidan ba a samun suna saboda haka da aka zo kansa sai aka ce kan ne za da roji ce an gaya wa ban islamiyya ita kuma wata zan yi mana ta ce wa yi kuma ban islamiyya ta yi ta yi da shi ta mara ta mara mara sai ya bar wa ya bai kawai sai ya bar islamiyya da ke cewa ana da mani da wallahi da yake malami su ce da kuka kun ga ni an yi mahaifinsa ne amma wannan sai wanda ya faɗa har sai ya koma gida wallahi ne ne kuka wai ya faɗi sunana shi ne kawai ne hujji a gurinsa ya faɗi sunana ya kuma ɓangare ya faɗi to saboda kaga wannan tsari ne da kyau kuma tsari ne da kyau an fahimta da kyau ko to saboda haka wayannan abubuwan suna da wani mutunci matuƙa mu fahimci wannan da kyau Allah ya yi kiran suna annabi alaihi salatu wasallam shi yasa hadisin nan da annabi yake albarkatu man zuciya da ai da hukumar ne salli alayya ai ai ba ai ka ga mun marwaci da za a ce annabi Muhammad sai shi Ubangijin da ya halice shi baya kama sunansa da kansa kan kira shi da juru ai ka ga wannan ka ga mun gumbura dai Allah ya raga ma da yace ba marwaci ai ka buga kun baro motsa nan ba kawai da za ka yi ka faɗi wani abu wanda za ka tsara wa kanka daraja ka kasa ba kuma za ka za ka yi ka bayar ba ka kasa wanda ya fi ƙarfin maro to shi ya ayyuha al-muddathir ko gani kuma ya ayyuha al-muddathir ya ayyuha al-muzammil shi ne da ba ya yi mu da su kaga muddathir mun ce ajalin da muddathir daga addisani hadisa shi ne mayafi ya kai ne lulluba ka ga ne lulluba ba ta kama ka ba tafi ko ni ke ba an je kai da gari saboda haka wani bai kama ka ba kuma abin da kai kawo nuna ma cewa ita ce sura ta biyu a cikin maganganun da aka yi ai ka ga da bayan an yi wahayi farko ya koma ya tafi jiki ne sun hajji ya yanke saboda haka da ya zo wannan mala'ikan kuma ya bugi da gaba ɗaya da ya koma ya ji gida kaga wanda ya tsorata kuwa ya ka ga wato gurin da ya tsorata za a zuwa ƙara koma yanzu ba ma wani ya zama a gida ba kwanciya zai bacci ya ya ce kun fa an kaga wanda ya ɗauko wannan jirgin ta annabawa to zama ba na ta bane kan yi za a yi gargaɗi a karfi da al'umma to shi ne kun fa an ya ya ba mutum da jinki wa rabbaka fakabbe sannan kuma ka ci girma ba ubangijinka malamai suka ce wani suka ce shi ne ka ce Allahu Akbar shi ne wani zaba bakabbe wasu kuma suka ce bakabbe bi ma'ana shi ne ka riga bin umarnin Allah ba ka ce sarki girma ma Allah shi ne mun abin da yake da bar abin da ya hana wannan shi ne girmamawa duk yadda kake cewa kana girmama Allah amma in yace ai kaza ba ka yi kariya ne biyan da ke da jira girma ba saurayin ji ya baki umarni ba ta yi kanya ne ba zan tara ke gida idan mutum yana ta bada umarni ba a yi kuma a ana girma ba ba girma ba an girma ba wa ne wani kowace ba inda amuri wa rayu da za a rufe jira ne wuce ya ja layi a da ja ai kaza ne ai an yi da ce wa ya kace shi ka ga matan matan gidi wa ya kace shi ai ta ba da ce shi shi ne gidan jiya amma ina yana da wani lafiya ba ku kai fara sunan da ta kama ko ba ko eh wani kan ya kama sunan ka to ba ba ka da to wa ba ka ba ka da na hudu sai Allah yake wa ya baka faɗin shi sannan kuma ka tsaftace shi babu ka fasara ta farko ke fasara ta biyu wa ya baka faɗin shi wasu malamai suka ce a kawo da rawa suna kiran zuciya da alƙalbu da alƙalbu domin annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi gaba ɗaya ɗan adam gaba ɗayansa zuciya haka annabi ya faɗa hadisin bukari da muslim ba cewa a cikin jiki akwai wata tsoka da idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta faɗi dukkan jiki ya faɗi a ke gaba ɗayansa ba komai bane kan zuciya idan zuciya ta ke kyau to ka zama cikakken mutum kana cikin nasu amma ba ta kyau ba ka koma cikin nasu na shi ke nan to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce ka tsaftace to amma sai ba haɗa tare da ibnu kafin yake faɗa da dukiya da kuma duba gaba ɗaya da tsaftace ka zama mai tsafta a jiki sannan mai tsafta zuciya kuma wannan duk wato a shari'a annabi alaihi salatu wasallam sai Allah ya ce wa ruji safahatu sannan a kaura cewa wato a gumaka shine a ruji akewa ra'utun zamba amma an yi wata kasara kuma duk akwai kira da tsaro da wani jiza ɗin fahadu saboda haka wani jiza fahadu ku kawai zai kuma ga asna amma a wani jiza kuma shi ne azaba ko ne amma ya zuwa da azaba a cikin alƙur'ani fa badala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama' kaga ya zama a gini rijzan min as-sama' bima kanu yafsukun yujin wasu ya baka faɗin da wa rubi da faɗi ya na yake wala tamnu kada ta yi kyauta da tafi kana neman a riƙa ba amma wannan annabi kawai ya ma'ana mu abin da yayin mu mata suke yi gini in sun je sun yi barka suna so in ka da wanka ta zo ki ƙara maka ko ki damu da hutu ko ki ƙara ba da da ba da yake na faɗi wannan sai a talatin mu na da rubuta shekara goma baya goma da yawa an gane ko saboda haka idan suka je suna yin wani abu kuci suke cewa idan ta wata mara tsari ya so kai shi za mu ce wata iyaye ma ya rage a musu nace ba da shi da cikin muna da kokari sosai kawai ba muna ta fama a kan tajiri suna ba la abu ne wallahi kawai ala ne ce ba kuna da kokari kawai ba ku sa a ran ku bane ana da yin zai wurin ba ku misali kin da ku bane kokolon ku tana ja ne ce ni da aka zo aka yi miki haihuwa duk wanda ke mubarka ta kafin su ke riki da kuɗin da suka ba ku dike riki ana da riki wani da zuwa da duku da hamsin ta sani me dan yan ta sani me dubu da yan sa wadi ta sani me duka wannan kuɗaɗen wanda ta kawo riga ƴar barka kai ta sani wanda ta biyo wata a sabon gari ko a wato supermarket wallahi duk sai riki idan za ka sha mamaki za ka sha mamaki shi ne har suke wani abu idan lokacin da ta yi rada idan ta ɗari ne ta ba shi kin kika zo yanzu ta harin kika ba ta ɗari uku to wanda ta goje su zai za dawo ki da baki da jihawa in in dai na da wata roba ta wata dawo mana na nade ban gane wannan kalmar ba daga baya a ce kaga ai Allah ya tafi ba ta ba to ita in dai ba ki bata in dai ba ki bata dubu ɗaya ba to gida mata da ɗari biyar ɗin ta ba a sabar ita ce kawwa lahadi ita ce ya saboda haka a sabar ta kawo mutu tunda ba ki bata lahadi ba ki bata a sabar ɗin ta sai ya ki rage mata ki bata laraba ko ko talata to ne suna faɗa wannan kuma duk suka yi ta nake to duk kuna da kwakwalwa kawai ba ku mai da hankali ba ne a abu ba ku yadda zuwa za ku ajiye shi a gurin da ya kamata a ajiye to ma'ana ta farko wannan shi ne a gurin mata idan sun yi wannan ya halatta ba lada ba ne mutum ya bayan da wani ajiyar da jiya a dawo masa abin da ya ji gaisuwa da neman shiri kamar yadda da za ga mutumin kauye ya zo ya zo gumi da labinsa guda uku da ne ba ji wannan yanzu da wahala ga mutum ya so ba so ne ba ba ma da wahala da ga mutum ya so liki liki ya so da jami'i uku ya kawo gani to malaman malikiya suka ce inda zai kawo zabi wato ɗanɗan daura manya manya guda uku kowanne ya ɗauka dubu biyar biyar ne da zai koma gida sai ka ɗauko dubu goma ga wani kake ga ja a mota in yi ne ya zo dubu goma ne ce haba a kowane sun za su dubu goma ya da zai iya ba ka domin in kuma ba haka kuka fito wanda zamun ke koma kuma da ka gani a yan in aka zo mutum ya zo da karkara din ai ji ma da goma da arziki yake koma za a bani kaya na sawa a ba shi abin da dama mure ne mai ruburo da zai kaji a nan eh suna so su zo su ruburo da wannan tara da kwai eh ko da haka yanzu ba ga mutum ya zo ya gana ta kawo kai to so da haka wannan wannan tsarin da ke yi suka malar da ne ko da ka je wa yanzu na ko ya zo ba da ita idan aka zo kira abin da kawai da zo kudin da ya alaji in zai gari ya ce ɗebo makarin zai koma ne da Allah na ɗebo mun kaya na kowa in kuma kun je je kun biya eh to so da haka wala tamnu tastakbir bata tamnu malamin ke ce wala tamnu tastakbir kada wato kada ka yi wa Allah haka ka je sarki gori da yau ibada mutum ya tafi da addu'a ya ce ya Allah ka ga dai shekaran jiya mutum goma suka zo duk ba su da kuɗi na ba su kuɗin abinci Allah ya rubo shi domin nuna alayka al-aslam kun la tabullu alayka islam kuma ka ga wasu duk maguna ne na musulunta sannan na samu kuɗi na yi kaza wajen ya samu goma ya samu a tare da ma inda za a samu ruwa sai makwabta ya kiran sa ba ku tulu ba banka din ni na sa kai kai wannan da zabi wala ta wani tattafi Allah ya rubo sarki yace kada ka yi kyauta kuma ka rika neman alama an fito ga fata nan da mutanen da na wani da ya hukun da wani da za mu rindu muku da za cewa dan Allah ke ba maka zuwa gode ba kai wanda Allah ke yi da yawa kawai to wala taurun da tafi ya ne mu wa ya rabbi ka fasiya sannan kuma kai ya mu da nauyin nauyin da Allah ya tura mu kai akwai da abun da Allah ya tura ba da kowane bangare shine wa rabbi ka fasiya kaga Allah ya faɗa yana faɗa a sabar fil Qur'ani talatata asar akwai ya ta fi gida uku al-Qur'ani yace sabrun ala adai da bara'i da lillahi ta'ala وصبر عن محارم الله تعالى والصبر في المصيبة عند الكلمة الأولى hakuri abu da abin da Allah madaukakin sarki ya dora wa na wajibi adali ya dora mu adali sallah zakka hajji duk wannan dora ma a kai na wajibi musamman sallah kaga sallah ba da sai kuɗi ko mara kuɗi wala yake hajji da zakka sai kana da kuɗi da rawar da kuma ne ki ba azumi da sallah duk wannan nauyi ne da Allah ya dora ma to shi ne aka ce hakuri akan wannan kawai daraja da yasa ake daga mutum sanyi ya zo da kaji ba jin taba ruwa musamman da ruwa kaji iska hawaye samun da ke fitarwa ka san da aka gaji ba ruwan dani ba blood a shagon ka babu rito babu babu da yawa kuma ka dai haka dole alwala za ka to dole haka akwai da wannan daraja da yake kula a tsaya akwai da wata abu da Allah ya haramta duk wani abubuwan da ake na haramu da cikin da abubuwa da ke kai taka da rashin mutunci kai ma za ka yi me ya ji da ka ji wai ka ji kuka ne yana ji zai kai abin da za a ba mai yau din da za ka yi tirin ne daga an yi rashin zama da mutum miliyan sun ganka akwai abin da za ka yi guda ɗaya amma ta yi ne saboda Allah baya ya yi to hakuri a kan wannan za a ga darajar ta ɗari shida والامر بالمصيبه عند الصدمه الاولى da hakuri akan musiba yayin afkuwar ta farko kana daji jarabawa sai kawai safanni ya jinki ballan da za a ji kuma wani ya ɗauki wannan babban jarabawa ne saboda haka idan sai abu yi da wannan za a ɗaga da daga kaɗan da to hakuri akan wannan shi ka Allah ya ce inna ma yuwaffas sajiruna ajrahum da gani da sa kada ina yana cika wa masu kuma don su ba tare da hisabi ba shi da kika da an zo ranar kiyama za su yaka ne su saboda hakurin da ke to shi ne wani ran rika fasle abin da ubangiji ya dora wa na wato farilla da haramta ma da wani abubuwa da aka kai hakuri da wannan kare Allah a kai to lallai kai wannan sai ya daga wannan yake فإذا نكر في الناقور na'am فذلك يومئذ يوم عظيم على الكافرين غير
Allah يسير madaukakin sarki ya ce bai za mu kira da nako da zarar an yi buta a cikin kaho an nako shi ne a so da an yi buta a cikin kaho Allah ya ce fa za ka ya kai buta ranar kaowa wato alkiyama a cikin kaho fa za ka yi yau mai idin kamar ka san ya wannan wata rana ce sai Allah madaukakin sarki ya ce ai wannan ranar yau mu da ake rana ce mai wahala da tsanani shi ne ba za ni kai mai ji yau mu rafi rana ce mai wahala da tsananin gaske to sai Allah mai mutum sarki ce Allah da kafi dinna amma kuma za ta zama mai tsanani ne Allah da kafi dinna da kajin gani da shi za ta zama ba mai sauki ba ce da kafare ita wannan ranar ɗan kiyama shi ne Allah da kafi dinna gani da shi nan ma da yake bai da mu kira sai na ko annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wato kai ba una wa sahibul qalbi kaje kallan da ramal qalbu wa haniya jawhatu annabi ya ra mu hankalin mu zai kwanta alhali wanda ne huta kawo ya riga ya dauki kawon ya yi ya yi ko a bai umarni ya huta yadda zuwa mata yin bar bayan bayan bayan yana jiran a bai umarni ya huta to shi ne annabi ne da sallallahu ina zaune da ya faɗi wannan sai sabai ta ce ya rasu da lafa ma ta amuru na ya rasu da lafa me kai to umarta mu da shi to ana jin to ko lo hatu na lahu ne amma da ke ana na ga wakanna yake ku ji Allah ya rika mana malin ladir abun dogaro kuma da Allah muka dogara abin da annabi in da rasu da ya umarce shi da shi ke shi ai ai da zai ne bala ne yau mai yau na ajin ai yau mun shiri rana ce ne tsanani ai da zai ne da gani ne ai ga misali alaikum ba ni sauki ba ne a gare ku kamar da Allah yake ya kore da kaji nuna haza yawmun an ce a cikin suratul kama cewa kafai za su cewa wannan ne ne lalle ni wani yake mai tsananin gaske mai wahala sai Allah yake ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد Allah maɗaukacin sarki ya ce zaumi kyalini shi ne zaumi kyalini wa man halatu da wanda ya halitta wa ilin cikin ya zo cikin duniyar nan ba komai tare da shi shi ne zaumi wa man halatu wahida kyalini da wanda na halitta shi kare ya zo ba komai tare da shi wajen an tura umarin sannan na sanya masa dukiya mamdudan iya ganin ka ya zama canjin biloniya shi ne mamdudan da yawa wa bani da shuhuda sannan kuma na ba shi yawa wanda gashi ne na kallon jiragen da yawa suna kaiwa su komo ai ba abin da uba yake so ne ga yayan sun tasa dan sai kalmar da kiyar hutawa yi shi ne bani da shuhuda Allah ya ce wa ma hasu lahu tamhida sannan mai sun faɗa masa dukiyar sun faɗawa yana da gida a Dubai yana da gida a India yana da gida a Misra yana da ruwa ne da wanda babban da kasar da yake a cikin Najeriya yana da gida a Lagos yana da gida a Abuja sannan inda yake zaune ma akwai gida amma duk da haka Allah ya ce sun mai jama'u ana ji sannan kwaɗanni ne a larawa duk da wannan kuɗin شيء ما يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي انعم الله عليه بلاد الدنيا Allah madaukakin sarki yana kawo narko ne ga wannan mutumin da wanda bai wato yana da ni'ima Allah wanda Allah ya masa ni'imar duniya fa kafar da ni'imillah sannan kuma ya kawo shi wa ni'imomin Allah wa badala ha kufra ya dinda da butulci eh domin ya bada duwan da Allah ya ba kuɗi ya ba ka yanzan ka buɗe kulli ya ba ka yanzan ka buɗe aljanna da kanka ka kira amma mukullin wani ya yanke shi wani ya karya ko wani ya yanke shi wani kuma ya yanke shi kankan ya rika buɗewa yana shiga ce ya kamata amma ba ma wani hajjin da kodin ya ya nuna sai ya fuskanci wannan wato ni'imar da Allah ya masa ta hanyar muka mutan da nake mamu Allah a halin Allah maka hukun jini. Ko da an halin kaulin bata, yake wannan nima da Allah maka hukun sarki ya masa, ya kyale cewa da Qur'anin da aka saukar wa annabi ya aiko, sai ya ga ayyukan san wani mutum ne kawai. To shi da Allah ya fara bayanin da imamu yake zarni wa man khalaqatu wahida ai hada min badin ummi wahdahu yayin da wanda ya fito daga cikin mahaifiyarsa shi kadai la mala lahu wa la walad bin zo da dukiya wa bin zo da yaya ba su marzaqahu Allah da na Allah ya ba kudi ba da zaman da gari tuwami ne nake ka ga da mutum na wani da gari tuwami da yanzu ba su da komai na ta ba mu mutum mutumin da farkon ka farkon jayewa ta a garin ka kafin ma tare aka nuna lokacin taksi wajen shekara a garin ka saboda haka aka nuna mun yana nan bakin kofar garin gaya yana yana yana dan kamutu yana kamutu a gurin wani yake yau bayan wannan yake na nace da Allah yake lokacin da baban ya mutu so mun can farko mun yi ajira ka ba shi to kada yake naira miliyan ajira ka ba shi to mun tafi yanzu yake a lokacin ana wani naira biyar ko goma idan yau nan ka mutu ba ku To kaga ka zo duniya ne ba ka da komai shi ne zan biyo hankala rasu wa'ida. Waje an fi lahu malam mamduda, da na yi mamdudan ruwa ne an ka kira muka ba shi dukiya mai yawan gaske. Shi ne alfu dina, li'atu dina, wato ma'ana na kawai gashi dukiya kuɗi mai yawa. Wa bani ne shuhuda sannan muka ba shi kaya wanda ke halarta abin yi malar da ke duniya wanda za su rika zuwa a halarce yanzu ka huta ma ka raba su kamfanin nika kai ba za ka huta kasuwa ko kuma idan ka ji kawai wato shan budaddin da ka ji ba wajen ka ne ka kasuwanci ba yanzu Allah ya taimake ka sun fahimci komai duk duniyar su ke juya kuma kuma da jiyawa wani lokacin ma za ka ga duke ta fara haka shi ne da kake yi da da karfinka to irin wannan duk kuma yana da irin wannan sai wato lokacin da ka bayyana kuma ƴaƴanka sun karbi abin da kake yi sun tsora a kai dukiyar su tsaya to shi ne hazura suna halarce ƴaƴan da kaga shi ne wani da shuhuda to sai Allah madaukakin sarki ma mu da ya ta la ya ibuna ai hazura suna nan inda hula da ta biro na dukkan da dukkan yaran suna nan ko ba suna ba shi da ke zuwa saboda akwai kuɗi ina za su nemo kuɗi ba da za a je wato fadau wani guri da shi ne yake wa mahallu da hutar gida sannan kuma muka shimfiɗa masa dukiyar mutuka shimfiɗa kuɗi mai yawa amma duk da haka sun bai yi ba wa nabi amma kuma yana ba kai a ƙara ba duk da wannan kuɗin shi ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adadin da yake da akwai ne rautu Allah ne ba shi wajiya ne zahabi wa fidda da Allah wannan mutum zai je ba wa mutum kwai manyan ramuka guda biyu duka an cika wa gwalagwalai da azurfa lantarki haka annabi yake jajiyar ka ba kai kamar zuwa wayan nan ba su je ba kwai ba ya ganin ka kawai gaba ɗaya gwalagwalai sai mu yi wani abin da ya gama da su to da ya ka burin a ƙara mai to ba abin da yake kosar da mutum in ba ya wani ba kasar da zai wani da zai ci da bakin sa kawai ita ce kawai za ta kosar da shi amma ba abin da zai samu a duniya ba ya kosu to shi ne sun mai ce barwa na bi ya ne na gani ana ina oke ai na da zai ta koma da
كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأملكه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر Allah madaukakin sarki ya ce kalla bar wannan magana kalimatu raji'in wa zakirin ga ba ce cewa saboda haka Allah madaukakin sarki yana kofatar kan mutane yace kalla ba haka bane innahu kana li ayatina alida ayyada da mun yake kawai ya kasance min kawai kai da gani da ayoyin mu shine kana li ayatina alida min kawai kai da kan ayoyin da muka sauka yana wa hukuncin sarki yake saboda hiquhu sauda da sannu za mu tunkuna shi cikin wani rani a cikin wata jahannam wasu ma da wani suka ce wato sauda shi ne wani gini ne mai tsawon gaske iya ganin ta nan za a ga tura shi a cikin wuce ne kuma idan ya ga je daga wuce a cikin kudo shi ya faɗo idan ka ga jeji a kuma mai da shi a mai da a mai da shi zama haka za a yi taimaka kamar yadda muka faɗa a suratul jinni dinarsin wa mutum ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا sa'ada din nan wannan azaban sa'ada a fasarar shi ma da muka zo mun yi bayani ba da yake ce shi ne wato azaba mai hawa hawa wasu kace hawa wasu kace kuma dutse ne da zai ka hawa ana wurgoje yana koma haka za ka je mara azaba shi ne da uzi ku hutawa innahu fakara wa qadda ku sani cewa yayin tunani wa qadda ya kuma tattali maganganun da zai fara wannan duk wanda yake karanta alkurani zai ce waye wannan fakara wanda ya yi tunani ya yi tattalin ne zai fara fakutila sai aka ce ne wa ai fakutila ai fa lu'ina kamar kutila da karbasun ne ai lu'ina da karbasun masu bibiyar kan ya su jinjina wa ana kuma don Allah ya kiyi musu albarka ba Allah ya yi wa su karba yawwa masu fadar sirri kenan da suke cewa kaga ana zama alƙur'ani yadda aka ga dama to wato kudina ne makanda saboda aka ji aka tsini masa akan yaya yayi tattalin kalmomin sun ba kudina kai makanda dan aka ƙara tsini masa akan yadda yin tattalin kalmomin sun ma nazar sai biyo kan da mutane wannan ba na sa wannan zamani garu da yawa a ƙarƙashin أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنذكر ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا كلا ونذكر من وعيونا ونمد له shi ne dai da kuma yanzu aka dawo kansa nan wani ne ba da lafi wani ne mu jira ai yin da aka zo ya kama gangan yace maganganun annabi waka ji yanzu ya ga kai wannan ba waka ne saboda ba waka duk sun dai da waka ji ita ba waka ba ka ji ba yanzu ne a bokanci su ma aka ba ka ce wannan bai kawai da bokanci ba duk abin da ya faɗa sai a wanda ya ga sauran ce ba za a yi mu wani abu ba ka ji to shi ne yana da daga jantika mutane yana so ya karyata alqur'ani an fita to shine Allah ya gaya mana nan fa kutila hakan da kalmar da yake jiri zai fada ya za ka to sai a yi mana ga wannan kalmar da yake tattali fa kutila thumma kutila sai ba kada thumma hada sai yi wannan da mutane ka ga wani lokacin mutum zai zo kai da shi ku tattauna ka ga ma kula kana kuskure yi da amma idan ya wuce mutane wani ya fada ba saboda kawai sai mun jura kai yanzu jama'a ai akwai malamai ne wasu sun mutu da wanda da dama an yi haka da su za a gaya mu ka sa wanda ta dora mutane a kan yin daki da wanda suka yi lafiya ranar da Allah ya saka dawo sai su shi an yi haka da wasu manyan malamai a garin cewa da su a zauna da mutum kurku a mai a kasa a wanda ka dora mutane a kai ka zai da su ma ka san ba daidai wani mutum ne ne confessor ya ce in ya dawo wajen gyara kuma suka mutu su gyara to shi da wannan ne da wata abin da aka debo na barna ko da ya waro ga da mutu domin da ka wada ba ka so to da shi ke mun da ta tun ma da sannan kawai sai ka da mutane mutanen za su ta yake ne je ko ba kallo ya ne ne tun ma abada ko ba sannan sai mulki ya ba da bata da abada da take abada wata wannan an jawo an jawo da saboda haka abada ya bada rai wa basar kuma ya tunzi shi sun ma adbara sannan kuma sai juya baya wa kan ba kawai girman kai ya ibi idan ma biyu girman kai wata wani ake wa gamtun nan haka annabi ya fassara mana hadisin bukari raina mutane da kuma wato kin gaskiya in ka karami ne ka ji kowa da iya kowa ruwan nan na karkashin cewa kaza idan kuma babban ne kai kai da jiwa ya yaro je ga kuwa yau ja ga bi duk wannan ta ga kowa da adabu je raba kowa na ka babban da ya ka inda zai jiwa ga karami ba da na ka fadari in hada saboda haka ina ga ayoyin ba za su ba mu mutala ba amma wayannan ayoyi a kan wani da mai jira ka sauka kuma lokaci ma ya ina da kuma babban babu da ne wa magana dasa ya dawo ne ya zauna na gayyato da ta gwani da ni kuma yadda muke fara da ta gwani da ni alhamdulillah yana cikin matasa da Allah ya hore mana a irin wannan lokaci da muke bukata ko san na ban faɗa ko gani tuna kai akan cewa wasu sun sauke alkurani sun yi hada ni abin da na kuma yi da hankali a kai bayan kula da karatun sun yi aiki da shi na fi damuwa da cewa a yi aiki to ba gaske wani da ne dasa ne sannan kuma wani ne na alkur'ani wani ne na alkur'ani sau da haka alhamdulillah ina yin faɗa wata kalma kamar yadda kuma iya zama da kakanni yanzu suke girmama mu saboda karatun da muke yi shi ma ina girmama su saboda karatunsa in yi rure shi shi ɗalibin mu ne zai ji yanzu ka girmama in bi ta ɓangarorin da yawa ya ji ya zama darajarta ya kwalla bangarori kira'atun aiki da gaba daya a nisa a ido sannan kuma zai faɗi wata kalma da yake cewa ne mai hankali in ce kuma matan gari yanzu yana hijira daina daina Najeriya ka gani ka ga ba hali to da ka zai ce wai aika za ka za ka ko da haka wannan ko kika ba in ba ka samu wanda ba dole ka wannan yawa sau da haka da wani da kuma da alhamdulillah ni Allah ya sa masa yana kauna ta bi ma'anar kalma to amma da wuri ne ba da wuri ne muka da yana kan wuri ba dan nan da nake muku yanzu ya ba da wuri ba asali mun yi wuri ba karatu amma a gidan da ya sauka ya ji ni daura ta wata uku a nisara saboda haka da muka tura je da bukatun ya dawo yana can a gidan da ya sauka yana maganganu suna Qur'ani na tsawon wata uku kuma kawai abin da muka yi mutuwa da muke amma daga can shi ya roƙe ya kai shi makaranta ku sha ko je ka ba ka gani ba zan ce wata ji a cikin tsari ba kwarai da gaske a manar yana cewa man sana a ilaikum ma'rufan fa qadibu duk wanda ya muku alkhairi to ku biya shi a yanzu bayan sun gama komai ya ma so ya kawo cikin ba ma saboda zo mu zai ban ya ƙara lokaci a je mu zo ka zai je kwana biyu a jirin su ta kai makaranta yanzu aka rabu ba nan ma an ba shi yaron hutun kwana biyu ya zo gida yana gidan su a ya zo gida mutu wata kila gobe za su kara mai da shi a makaranta to daga nan ma ya yi wannan suka yi makaranta sai wuce umara daga saudiya kuma yi wani najeriya ko da kuma a kowar gida sai yi wata ta biyu dama ne ta biyu ɗan duka wata shida a can sai ya dawo ne mai wata shida to ma'ana ta yi jeji ne na maza a yanzu yau mata aure na ka yanzu na ji domin allah ɗanɗi ya ɗan dawo da zaburar da mu ma'aji ne duk ran gaya muku shekarun da za su dawo za ku sha mamaki amma ana yi masa baiwa irin wannan duk da yana wani cewa a hujjar ba da wani jin mahu ni ma ina yi masa kallon haka ina yi masa wannan kallon to kun dinga ba ban na so a ƙara rashin haɗin da majalisun namu da sauran majalis mu gane cewa har yanzu wato akwai alƙalai masu yawa a kanmu za a abin da na so ya zo ni ka aliki ya lalle zai zo ya tafiyan ba zai ba eh dan Allah ya bar wani abu sannan mutane sallah ya bar sallah sai mai wani dini muna da kwana a kwamitin tsakiya za ta mutu da alkai Allah ya yawaita mana irin su masu karanta alkurani da kokarin aiki wannan shi muke bukata yanzu domin ma da ta muna da su rubutu to masu kokarin tabbata aiki ne muka kuke da karancin to wannan dini muna da kwana a kwamitin tsakiya biya wa bukatun mu duniya da lahira a doktor fadar kura ya ya sai gida ya ce ba ni da ba da kai na zoja এই দাম থেকে এই রোজ আমার জানি الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخفيه وكريمه اليم يمينه والبدر يمينه والحنفية دينه نبي الملحمة ورسول المرحمة إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدلها لها بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها صلى عليك الله يا علم الهدى ما قال ذو كرم بضيف المرحبا بين هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحديث أنا كثير فلنتكي sannan kuma kusan gaskiya ne kamar ta yi a nan gurba malami na abin ya mun mai kare da gaske da kuma wato tsoro da karkarwa da nake ciki a sai a gaban malam zan iya cewa wani abu da dare kullum suna wato ina gode ma malam kare da gaske duk wani abin da malam ya faɗa kusan ni ne shi yake da falala har yanzu ni ban yi wani abu suna cikin waɗanda suka shirya mu suka samu akan turba wanda take ta bari wanda har muka kai wannan da shi ba wai don mu ba sai kan falala Allah madaukakin sarki wato shi alƙur'ani littafi ne abubuwan ban mamaki wanda ba ta karewa littafi ne kamar wani kogi da za a zuwa ta sha da littafiya littafi ne yana da manufofi duk abin da mutum zai yi ne zama ba shi da manufa abin nan ba shi da amfani shi sa qur'ani za ga akwai abin da ake ce maka mafasid mafasidul qur'an ne manufa alqur'ani da ba ɗaya akwai mafasid na kuwa ne manufa ita ko in an kawo kista ne manufa ita wannan kista Allah hakika shi qur'ani ko in ce kamar kan majalisi ne na tafsiri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi girma aikin sa da addini shi ne cikin Qur'ani sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun kokon maka da azzikr shi ne alkur'ani akwai ayyuka da suka nuna ma'anar aljihar الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكما وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا ذكر مبارك أنزلناه duk da cewa wasu malamai suna ganin a zikir a wasu ayat ta farko akwai sunna sai dai kuma Allah ya bambanta لتبين للناس ما نزل إليه إنا نحن نزلنا الذكر معناه دي أنا نزل القرآن لتبين للناس saboda kai wa mutane bayanin alkur'an ko kuma wanda su bayyana linnasi ma nuzila ilayhi dangane da abin da aka ne saukar musu to anan ƙarshen aya din shi tafsiri mafaf da farko da ana fassara alkur'ani da alkur'ani kala biyu duk da mutanen suna kuskure wajen fassara alkur'ani da alkur'ani kala biyu da cikin alkur'ani da alkur'ani asali abin da aka fi so shi ne hanyar da ake bi a fassara alkur'ani shi ne a fassara alkur'ani da qur'ani amma ta bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara alkur'ani da alkur'ani ko kamar yadda ya Allah yana amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أبي تكلم في سكة إبن كوك كوك سوى أهلنا لم يظلم نفسه وعيكم بذلك سنة matuƙar yadda suka ji cewa nan ayar cewa wanda ya imani cikakken mumini shi ne wanda bai taɓa lalata kasa ba sai manzo Allah ya fassara musu Qur'ani da Qur'ani ko inna shirka la zulmun azim wannan shi ne mafi kyau a wajen tafsirin Qur'ani da Qur'ani ba kamar yadda za ka ga wasu ‘yan ƙara ƙato suna yi ba so ko kuma ya zama tafsirin Qur'an da Qur'an kamar yadda yake kana da tafsirin Qur'an da Qur'an tafsirin sahaba a cikin wannan ayar za mu fahimta wala allahu ya tafakkaru malamin suka ce wala allahu ya tafakkaru tafsirin sahaba da shi ba saboda za su yi tunani su yi imani na akalinsu saboda dama abubuwa guda biyu ɗan adam yake mora yake jin daɗi idan na adam ya zama ba shi da waɗannan abubuwan to bari su dadar da abubuwa guda biyu hankali da ne ilimi idan ya zama mutum yana da hankali ba shi da ilimi za ka ga bai mora hankalin na shi sai zama na mutum yana da ilimi kuma hankalin ba shi da shi cikakke sai da ilimi mora ne ba shi ma yawa sai zama waɗannan abubuwan guda biyu su ne suke cika suke nuna cikar kamala ta mutum ɗan adam hankali cikakke da kuma ilimi saboda da hankali ne ake fahimtar ilimi ولعلهم يتفكرون sannan tafsirin abin a sahaba da tabi'in su ma da cikin shiga duk da suna cewa akwai tafsirin ijtihad al-ijtihad shine tafsir ra'ay al-mahmud akwai tafsiri na ra'ayi amma ra'ayin abin ne tunda akwai ra'ayi wanda yake akwai son zuciya shine al-mazmun sannan kuma akwai tafsir al-fahm wal ijtihad al-fahm والاجتهاد كما مثال لك لو كنت سيدنا عمر رضي الله عنه كيف بن عبد الله بن عباس كم يقول اذا جاء نصر الله والفتح في فصل بوقات النبي صلى الله عليه وسلم wannan ta ga alfahari Abdullahi dan Abbas fahimta kuma yin ijtihad akan cewa wannan surar tana nuna cewa wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma yana ciki ana lissafawa to a shi da mun ka'ida ta Qur'ani kamar da malamai suke cewa Qur'ani duk ko ina za ka amfani shi kamar da yiro sai ka sa da yiro a bakin da haɗi da wanda ya zauna akwai wani shi ba wanda ya zauna sai ya tun sai ya fi jin daɗin wani saban ko da ta haɗi da yiro to sai ga mana wannan dabinan da suke tattauna shi kamar kana ta dabbobi na alkur'ani kamar da Allah ya mana umarni cewa ma ya aqiluha illa al-alim ba ma san da ayoyin alkur'ani sai na ilimi da ilimi da ake fahimta alkur'ani taya dogon malami zai karanta zai koya maka ne as-salatu wa wani zai koya maka munasabat wani zai koya maka yaya za ka ka gane tadabbur alkur'ani ma'ana sun kai a cikin ma'anonin alkur'ani ba abin da ya kwanna da shi na ke kuma ta alikinta da alkur'ani morewa da jin daɗi tare da alkur'ani mutum ya farin ciki saboda wani abu da kai maka ko kuma irin yanda yake mun Allah yake zance ko ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله إلا باب باب ومن في كان الله إن كان الله شيء لكم كاتب نفسه موسى النبي موسى بإجداد لأن كان الله يكتب شرف الأهل أنظر إليه أي جاهل شيء يلبس قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله جسا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول أول مؤمنين saboda imanin cewa ya tabbatar ba za a ga Allah ba na shi ni ne farko wanda ne imanin cewa ubangiji irin wanda shirya ba da irin halittar da ake ta nuna wannan ba ta shirya ganin ubangiji ba wanda za a ga Allah ranar kiyama amma ita kuma halittar da kanta amma wannan ba ta shirya to sai zama Qur'ani yana da wannan za ka amfani da shi ta kowane akwai abin da ake ce musu suwarul hamd usratu suwarul hamd shi qur'ani ko littafi ne ce saboda idan ka rubuta suwarul qur'ani mutum da sai mun yi karatun qur'ani to da yawa malaman mu mun zo karatun qur'ani suna hana mu tashi akan wani izini saboda ma'anar da ke yi ba kamar suratul nisa mutum ne sai ya zo ai ya gama izini karshe sai ya ga wal muhsanat tana zuwa cikin cewa kana tunanin misali to ya ake ma'ana ta ma'ana ya kamata ka daga kawai na ji ka lissafo sannan ne sai kai wancan aka sun aka to sai zamana suna hanawa to abin da ake ce musu usrar suwar alhamd wato dangi ko ƴan uwa na suratul ham za ka ga alqur'ani akwai abin da ake ce masa at-tajazuz al-lafzi akwai at-tajazuz al-ma'nawi surori ne iri daya da suka zo ana ce musu mutashabih mabaya da mutashabih al-fawaqi da mutashabih bi ansaq at-ta'biriyya waɗannan abubuwan guda hudu in ka ga alqur'ani da kyau kai ta dabbobi ta da Allah ya faɗa mana kitabun أنزلناه إليك مبارك آيات مبارك آيات ليتدبروا آيات وانا وانئر للتاتين ضمن شتاء كبير النساء معنى كتاب وانئر للتاتين من ضمن الأجل من ضمن كاي من ضمن كيف أنكرك ذاك التي تقول عليك إن كاي أكثر معاملها me yasa Allah ya saukar da sura Allah ya saukar da Al-Qur'ani sura da rabi ta Allah ya saukar da ita akwai dalili akwai manufa ko kan cikin Al-Qur'ani akwai manufa sai dai hankali ya gaza ya kasa fahimtar wannan manufa da kai to so dan nan wannan littafi na da kusa da shi ka cikin in za ka yi wannan karatun da kuke zuwa har malamin ma suna cewa kamar Abdullahi Abbas da ya fassara wa kana inda Allah wajihan sai ke kana hawiyan la yasalu Allah shay'an illa ata annabi Musa sai abin Hassan al-Basri yazo yana ta'kidi akan maganar Abdullahi bin Abbas sai yake cewa abinda ake nufi annabi Musa ya kasance mustajaba da'wa inda ya riƙa Allah da Allah ya bashi shine fassara ayar ma'ana kaga fassara shi amma ta Abdullahi dan Abbas to sai da mana idan za ka tafsirin Qur'ani kawai mutum zai fara musu sana dole sai ya koma akwai abin da ake ce masa asiya akwai asiba akwai abin da ake ce al-biha waɗannan abubuwan guda uku idan za ka tafsirin Qur'ani sai ka lura su siyakin aya ne ta kunta ne take cewa akwai asiba abin da yake akwai al-biha abin da ne zai to dole shi Qur'ani haka ake kalla shi ne ma'anar za ta fito maka da rai sai ka ganta a gabanka ka fahimci abin har ka ji daɗi da fanni saboda shi Qur'ani gaba ɗayan sa na ga muku ana alin tibda da Qur'ani amma a wannan karatun da malami yake yanda yake fassarawa ko aya ka gwada fassara ka karanta Qur'ani da zuciyarka da kuma karatu ko da kake sai ka ga akwai bambanci har amfani a cikin ranka ma'ana karanta wata sura da ta ɗauki fassarar ta ana Allah ya ce ka urhu ko sai dan zama da nakala sa'udan sai ka tuno ma'anar za ta yi kuma sai da zaka yi shi kala cewa za ka kalli ma'anar za ka ji aran kasuwa hatta maka tasiri sama da yadda ta karanta shi abu shi sa manufar saukar da alƙur'ani shi ne a yi sun kai a cikin ma'aunanka da gaske alƙur'ani magani kowace irin damuwa ce kuma yana gyara mutum amma sai a zai gyara irin wannan majalis da muke zuwa makaranta a fassara shi shi ne to kada mu nuna nisa a wancan suwarul abin nan suwarul hamd da muke cewa ba Allah ya ce ba alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur sannan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab ko sai wace saba ko alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wal arda sannan alhamdulillahi fatir as-samawati sai suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin to wannan abu abin da ake cewa tazazu